إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da yardar Allah maɗaukakin sarki cikin hukuncinsa da ƙaddarawarsa za mu ɗora cikin karatunmu na adrusul yaumiya duk da ba haka muka saba ba yawanci muna karanta littafin ne bayan sallar la'asar amma yanzu za mu karanta shi a gudunmu na karatun umdatul ahkam kamar yadda muka saba to amma kasancewar darussanmu na wannan lokaci suna da alaka da yanayin da ake ciki muka zaɓi mu karanta abin da littafin ya kunsa na darussa kamar guda uku a gurguje insha Allah ta'ala domin samun fa'ida yau muna mun waye gari tara ga watan dulhijja shekarar hijira alif da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma yake daidai da ishirin da 26 ga watan mayu miladiya shekara 2000 da shekara 26 wanda yau ne take ranar arafa ga al'ummar musulmi da ke fadin duniya don haka darasinmu na 27 a cikin wanda littafi mai albarka za mu karanta yau mu arafa wato darasin da ya yi magana akan yinin arafa حديثي يادو دغنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتك الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أخرجه مسلم نانا عائشة رضي الله عنها تارويتو حديثي daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ma min yaumin aksara min an yu'tika Allahu fiye abdan minan nari min yaumi arafa, babu wani yini da Allah ya fi yawaita ‘yanta bawa daga wuta kamar wannan yini na arafa, wa innahu la yadanu kuma a wannan yini Allah maɗaukakin sarki yana ƙaratowa sun mayu bahi bihimul mala'ika. sannan yanayi wa mala'iku alfahari da bayinsa bayinsa da suke filin arafa suna bauta masa Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna wa mala'iku dandazan bayinsa yana alfahari da su fayakulu yana ce da mala'iku ma'ara da ha'ula'i waɗannan da suka taru haka mai suke bukata akrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية أخرجه مسلم حديث يذدق أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يدر الله تبت أغريشي قال يتي سئل النبي صلى الله عليه وسلم an tambayi manzon Allah annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an saumi yaumi arafa dangane da azumin ranar arafa faƙala sai ya ce yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata azumin arafa yana kankare zunubin shekarar da ta wuce wal baqiyata da kuma zunubin shekarar da ake ciki mana shekara mai zuwa wacce ta saura akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قواني حديث دقى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يتي النبي سيرادة أمين كان الله سبحانه أغريش ياتي خير الدعاء دعاء يوم عرفة ما في الهير الدعاء الدعاء دا أكي رانا عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ما في الهير أبن دنتي da ni da annabawan da suka zo gabanina la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir akhrajahu at-tirmidhi asharhu sharhin darasi yace yawmu arafata min afdalil ayyami inda Allah yinin arafa yana daga yini mafi falala a wajen Allah yubahi fihi Allahu mala'ikatahu bil hujjaji Allah yana alfahari wa mala'iku a cikin wannan yini da alhazansa wa yakthuru fihi al'utaqa'u minan nari sannan waɗanda ake yantawa daga wuta suna yawaita wa saumuhu fadilun wa du'a'uhu min afdalid du'a azumin wannan yini azumi ne mai matukar falala sannan addu'ar wannan yini addu'a ce wacce take mafi falala daga cikin addu'o'i a sai fawa'id fa'idodin wannan darasi fa'ida ta farko fadlu yau mai arafata wa annahu min afdalil ayyami falalar wannan yini na arafa da kuma jin cewa wannan yini shine mafi falalar yini da ake da shi a shekara na biyu fadlu saumihi wa annahu yukaffiru sanatal madiyata wal atiya falalar azumin wannan yini da kuma jin cewa yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da kuma shekara mai zuwa fa'ida ta uku ta ƙarshe an na du'a'ahu khairu du'a mun ji cewa addu'ar wannan yini addu'a ce mafi alheri daga cikin addu'o'i sai darasi na 28 salatul idi darasin shi kuma zai mana magana dangane da sallar idi عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما وانا حديثي an samo shi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi salla yawmal eid rak'ataini yayi salla raka'a biyu ranar idi lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma bai yi nafila kafinsu ba bai kuma yi nafila a bayansu ba muttafaqun alaihi wannan hadisi yana bukhari da muslim hadisi ya zo daga aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala anna rasulullahi sallama kana yukabbiru fil fitr wal adha fil ula sab'a takbiratin wa fil thaniyati khamsan akhrajahu abu dawud na Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kabbara a sallah karama sallar azumi wal adha da sallah babba sallar layya fil ula a raka'a ta farko yana kabarbari sab'a takbiratin kabbara bakwai har da kabbarar harama wa fi thaniyati khamsan a raka'a ta biyu kuma yana kabbara biyar banda kabbarar tashi akhrajahu abu daud abu daud ya fitar da wannan hadisi hadisi ya zo daga abi waqid al-laythi radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil adha wal fitr bi qaf wal qur'an al majid wa iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar akhrajahu muslim hadisi ya zo daga sahabi abu waqid radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya qara'u fil adha wal fitr yana karantawa a sallah babba da sallah karama bi qaf wal qur'anil majid yana karanta qaf wal qur'anil majid sannan yana karanta iqtarabati sa'atu wa shaqqal qamar akhrajahu muslim al khutba fi salatil eid khutba a sallar idi ta zo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallama kana yusalli fil adha wal fitr thumma yakhutubu ba'da salati akhrajahu al bukhari wannan hadisi daga abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana salla a salla babba da salla karama sannan sai yayi huduba bayan ya idar da sallah sharhin karatu yace شرع الله عز وجل للمسلمين صلاة العيد ألا مبواي مدوككي يا شرعا تاع مسلمي صلى العيد في يوم العيد ألان العيد وهي ركعتان وأن صلى ركعة بيؤكي تصلى بعد ارتفاع الشمس أنا وأن صلى بايرانا تاقبو ويخطب الإمام بعدها لمن ينهض بابين إدد وأن صلى إقامة لذكر الله don tsayar da ambaton Allah wa shukran lahu da kuma tabbatar da godiya a gare shi alama an ama bihi min itmamin nusuk bisa ni'imomin da yayi wa bayinsa na cika ayyukansu da suka yi na ibadar aikin hajji alfawaid fa'idojin wannan karatu suka ce na farko mashru'iyyatu salatul idi mun ji cewa sallar idi shari'ar Allah ce na biyu annaha raka'atani mun ji cewa sallar idi raka'a biyu ce kacal yukabbiru fil ula sab'an liman yana kabbara guda bakwai a raka'ar farko wa fi thaniyati khamsan yana kuma kabbara guda biyar a raka'a ta biyu na uku istihbabu qira'ati suratai qaf wal qamar fi rak'ataini mun ji mustahabbancin karanta suratul qaf a raka'ar farko wal qamar da kuma suratul kamar a raka'a ta biyu na hudu annal khutbata fil idi ba'da salah mun ji cewa hudu ba a sallar idi ana yin ta ne bayan idar da sallah darasi na karshe darasi na 29 salatul id shi ma akan sallar idi daga jabir radiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza kana yawmu idin khalafa tariqa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance idan ranar idi ne yana saba hanya hanyar da ya tafi ba ta ita yake dawowa ba akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi wa an ummi atiyya radiyallahu anha qalat ummu atiyya radiyallahu anha tace amarna rasul sallama an an nukhrijan an an nukhrijahunna fil fitr wal adha manzan Allah salma ya umarce mu da mu fidda su a sallah karama da sallah babba mu fidda mata al'awatiqa wal huyyada wa zawatil khuduri mata waɗanda suke bayi da kuma mata mata waɗanda suke tsofi da kuma mata waɗanda suke da jinin al'ada da kuma mata har waɗanda suke amare ai albanatil abkar wadda suke ‘yan mata, fa'ammal hoyyab, amma matan da suke jinin al'ada, fa ya ta salata, sai su nisanci yin sallah da wurin sallah, wa ya shahadnal khaira wa da'awatar musulmin, sa dai shaida alherin da ke wajen da addu'o'in musulmai. Qalat, Ummu Atiyya ta ce, Ya Rasulallahi, ihdana la ya kunu lahajil babun, ya ma'aikin Allah, a iya samu cikinmu wata ba ta da jallabiya a iya samu cikinmu wata ba ta da doguwar riga ta lullubi don zuwa masallaci kala sai ya ce tulbisuha uktuha min jilbabiha sai yar uwarta mace ta ba ta aron nata jallabiya ta ba ta aron tata nata hijabi ta ba ta aron nata wato bunjimar ta saka don ta yi hijabi ta tafi masallacin idi muttafaqun alaihi wannan hadisin yana bukhari da muslim sharhin karatun ya ce kanar rasulu salama idan kharaja da salatul idi manzon Allah salama ya kasance idan ya fita don zuwa masallacin idi yadhhabu min tariqin wa ya'udu min tariqin akhar yana tafiya ta wata hanya ya dawo ta wata hanya ta daban wa kana ya'muru bi ikhrajin nisa'i kuma ya kasance na umarta da fitar da mata hatta shabbat minhunna wal huyyab har 'yan mata daga cikinsu masu sabon jini walhuyyar har ma da masu al'ada a fita gaba ɗaya a tafi masallacin idi li yastami'na dhikr domin in sun je su ji wa'azi su ji ambaton Allah wa yashhadna ijtima'al muslimina lidhikri wa du'a su kuma halarci taron dandazon al'ummar musulmi na ambaton Allah da addu'o'i fa'idoji guda biyu cikin wannan karatu suka ce استحباب الذهاب لصلاة العيد من طريق والعودة من آخر مستحبان تنتفيها صلى العيد توتهنيا دكما داوة توتهنيا تدبا فإذا تبيو استحباب خروج النساء متسترات لصلاة العيد مستحبان تنفتر ماتا زوا صلى العيد متسترات أما سنا ماسو سترتوا سنا تكي للبي ده hijabi ba da irin wannan shiga ta tabarruji shiga ta rasar kunya ba a'a shiga ta sutura ta kamala ta hijabi li salatul idi domin halartar sallar idi wannan shine karsan darussan mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan da ke cikin waɗannan kwanaki ya ƙara ara mana numfashi ya karɓi ayyukanmu wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh